yunfaqa min az-zakati babu gwargwadon nawa ne ake bayarwa a zakka gwargwadon nawa ne ake bayarwa a zakka was sadaqati da kuma a sadaka wa man aada shatan da wanda ya ba da akuya ɗaya mai hukuncin wanda shi akuya ɗaya ta ya bayar
حدثنا أحمد بن موسى حدثنا أبو شعب عن خالد الحزائي عن حفصة بنت سيرين عن أم عدية رضي الله عنها قالت ya karɓo daga umariya ita ce nusaiba a Allah ya ƙara yadda a gare ta ƙalar ta ce بعث إلى نصيبة الأنصارية بشاة an aika zuwa nusaiba wadda take mutuniyar madina ita ce ita ɗin dai umariya ɗin نعم a mutuniyar madina an aika mata akuya wato daga cikin akwa awakan da ake tarawa na zakka
فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها منها sai ta ɗauka daga cikin akuyan nan da aka aika mata ta ɗebi wani abu daga naman akuyar ta aika wajen sayidata na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta
فقال النبي صلى الله عليه sai وسلم maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce عندكم شيء akwai wani abu a wajen ku daga naman da naga kuna dafawa فقلت لا sai na ce a'a ai ba ba mu rage komai domin ka ba ya rasulallah mun rabar mun ɗauka kai ba za ka ci ba إلا ما أرسل به نصيبة koko gaba كشاة ɗaya ba wani abu a wajen mu in ba wannan naman da naman akuyan nan da Nusaiba ta aiko da shi ba
فقال sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce هاتي ki kawo daga wannan naman فلقد فقد بلغ ما إلاها hakika zakkar ta kai inda ta kai ita da aka bata zakkar iyaka matsayin bayarwa kenan a matsayin zakka نعم ita in ta bayar to ba zakka ta bayar ba ta ba da kyauta ne نعم Ehen, in ta ba da niyyar kyauta ta ba da kyauta ne in ta ba da niyyar sadaka ta ba da sadaka amma maganar zakka an gama da ita tunda ita an bata ita ce ta cancanci zakka kuma an bata
babu zakatul warqi babin zakkar azurfa ya hukuncin zakkar azurfa yake
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك مم.
عن عمرو بن يحيى المازني عن مم.
أبيه قال ya ya karɓi daga mahaifinsa shine almazini yace سمعت أبا هريرة na ji a ba sa'id al-khudri قال Allah ya kare da gare shi yana cewa قال رسول manzo Allah الله صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم ce
ليس فيما دون خمس زوج صدقة zakka ba ta waje ba a cikin raƙuman da ba su kai guda biyar ba Mm.
raƙuma dan ba in dai ba su kai biyar ba to ba zakka a cikin su zakka ba ta waje ba ba a cikin su ba a fitarwa da raƙumi ɗaya zakka ko shekara nawa zai a hannun mai shi ba a fitarwa da raƙuma biyu zakka ba a fitarwa da raƙuma uku ba a fitarwa da raƙuma hudu نعم amma in raƙuma suka kai biyar suka shekara to wannan ne za a ce a ba da zakka
وليس فيما دون خمس أواك صدقة zakka ba ta waje ba cikin azurfar da ba ta kai ukiya biyar ba ukiya a azurfa in ba ta kai ukiya biyar ba to ba zakka a cikinta
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة zakka ba ta waje ba a cikin noman da bai kai wusuki biyar ba noma idan ya zama abinda aka noma abinda aka girba daga noman bai kai wusuki biyar ba to ba zakka a ciki shi yasa wannan hadisin ya yi tasisin hadisin da yake cewa fi ma sakatis sama'ul ushuru duk noman da aka yi da ruwan sama abin da aka girba za a kasa goma a ba da kashi ɗaya a matsayin zakka to wannan ya nuna noman da za a ce a yi haka sai ya kai wusuki biyar in bai kai wusuki biyar ba zakka ba ta waje ba a cikinsa ba
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرو سمع سمع اباه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا na ji annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan cewa zakka ba ta waje ba a cikin raƙuma in ba su kai biyar ba haka nan zakka ba ta wajaba a cikin ah, azurfa in ba ta kai ah, ukiya biyar ba haka nan zakka ba ta wajaba a cikin noma in bai kai wusuki biyar ba
باب الارض في الزكاه ya babun urura a wajen zakka urura ya za a fitar mata da zakka wanda shi tira mai ne da shi ko na shaddori ko na atamfa ah, ko bandar-bandar nasu to ya za a yi fitar musu da zakka akwai zakka a ciki ko babu
wa qala dawusun haka nan kuma za a yi magana akan matsayin ba da hajja wato wanda zakka ta waje ba a kansa a ce kuɗi ne zai ba da zakka ko kuma na noma ne a maimakon ya ba da zakkar kuɗin ko ya ba da zakkar noman ya fitar da zakkar daga cikin wasu hajjojin daban menene hukuncin haka Ah, ya kawo hadisi mu'allaki a nan me yasa ya ta'alikinsa saboda shi dawusu bai ji hadisin daga mu'azu ba shi yasa buhari da ya kawo hadisin sai ya kawo shi mu'allaki ga dawusu dawusu shine zakwanu ya faɗa qala mu'azu ma'azu da jama'a da Allah ya kare anhu da gare shi ya ce da mutanen yaman ituni bi arzimin bi arzi abin khamisin kwaroman da ƙurura tufafi a wanda yake mai zane-zane aw labisin fi sadaqati ko kuma wanda yake abin ɗaurawa ma tufafin da yake har an ɗaura shi dangane da zakar da za ku bayar makana sha'iri a wa maimakon zumrati.
ku kawo min sha'ir ko al'a wato sha'ir ko kuma um, dawa a maimakon sha'ir ko dawa ku kawo min wannan ahwanu alaikum haka ɗin ko ya fi muku sauƙi wa khairul li ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam fi Umma.
madinati a kai tufafin nan ya fi da sabon manzala sallallahu alaihi wasallam da suke madina shi yasa ashe a masabar shi mu'az ibn jabalin yana ganin a iya fidda urura a maimakon zakka ta noma Eh, mazhabar malikawa suka ce a'a ba a fitar ba sai dai a ba da kuɗi in an ba da kuɗi to wannan ya isa da karhanci na'am a ba da kuɗi a maimakon zakar noma to ya isa a wajensu amma da karhanci to wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama a manzala wato wannan magana da ya kawo a nan yana cikin 'yan gurare 'yan kaɗan a cikin buhari jami'ar sai na buhari inda ya kawo magana wadda yake fahimtarsa a nan ta dace da fahimtar hanafiyawa galibi fahimtarsa ta fi bambanta da fahimtar hanafiyawa to amma anan su hanafiyawa su ne suka yalwata cewa ai kowanne ma a iya karɓa daga kowanne wanda zakan noma ta waje ba a kansa in ya kimanta abin da ya waje ba a kansa aka ce a kuɗi kaza ne ya iya ba da kuɗin ko kuma aka ce a dabbobi za su yi dabbobi kaza ya iya ɗaukar dabbobin ya baya haka nan in zakar dabbobin ne ta wasu ta waje ba a kansa to ya iya bayar da kuɗi wanda za su iya siyan wannan dabbobin ko ya ba da abincin da yake ya kai kimar wannan dabbobin a wajen su hanafiyawa dole su hanafiyawa a wannan bangaren sun fi kowace masaba yalwatawa to wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama a wato a- akwai zantuka da yawa a game da wannan fatuwa ta shi sayyidina mu'az akwai masu cewa ai wannan magana ce ta sahabi shi yasa in ba wanda suke ganin maganar sahabai hujja ce maganar sahabi hujja ce ba ai wannan ba hujja ba ce wasu ba suka ce a ai mu'azu wannan magana da ya faɗa a dubi matsayinsa magana ce wadda ta shafi halal ko haram manzo Allah ko ya faɗa cewa a sahabbai gaba ɗaya mu'azu ibn jabalin ya fi kowa sanin abin da ya shafi halal da haramci na'am shi yasa ah, kuma ai ta yi wannan ma magana da ya faɗa sai da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar ta domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa cikakken bayani lokacin da aka tura shi Yaman cewa ga yanda zai to dai akwai zantuka da yawa na malamai a nan to wakalan nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ba khalidun wato a hadisin da nan gaba za a kawo shi muttasili a nan buhari ya kawo shi mursali amma nan gaba zai kawo shi muttasili amma halid ibn al-walid na'am eh ta saba adra'ahu ya ajiye ya bar da sulkunansa wa a da, da kayan yakinsa kayan Bismillah.
yakinsa na yaki don taimakawa addinin Allah shi yasa me za ku ce sai ya ba da zakkar wa'annan kaya nasa su masu cewa ya ba da zakkar sun ɗauka halin wa'annan kaya da ya tara na sulkuna da kayan yaƙi ya tara ne don ya siya alhali shi ya tara ne don ya zamo a taimaka wa addini ba wai don siyarwa ba ya za suka nemi sai ya bada zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu bayan da suka kai ƙara wajen manzo cewa Halidu ya ki bada zakka yana Allah yake cewa yanzu wannan za ku je ku ce sai ya ba ku zakka kayan da kuke cewa ya bada zakka a ciki ya siya ne don ya taimaka wa addini kuma sai a ce sai ya bada wata zakka a ciki
وقال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma da wannan hadisin annabi Buhari ya kawo shi mursali amma a can a ba kitab al-Idan ya kawo shi muttasili daga ruwayar Abdullah ibn Abbas
نعم تصدقنا yake cewa da mata ku yi sadaka ولو من هليكنا ko da daga kayan adanku ne karfan adanku ne
فلم يستثن صدقة الفرد من غيرها bai ware zakka ta farilla ba daga waninta da yace ta saddaka na ya dau umumi kenan yana cikin matsabar ruhari cewa a iya amfani da kalma a hakikarta da majazinta kenan ina yace ta saddaka na ana nufin zakka to ya zama a sake ta bisa a, sadaka ta nafila ai majazi ne kenan ko in kuma an ce ta saddaka na din ana nufin sadaka ta nafila to ya zama a sake ta saddaka na akan zakka ta farilla majazi ne kenan shi yasa ala kulli halin akwai hada tsakanin hakika da majazi a wannan a نعم yanda shi buhari ya fahimta wanda akwai saɓani tsakanin malamai kalma ɗaya a iya amfani da ita a hakikarta da majazinta waje ɗaya ko ba a yi ba A hanafiyawa dai suka ce san ba za ta yi ai ba amma shafi'awa da kuma gaggan malikawa suka ce haka ɗin na yiwuwa ko saɓanin yadda shi abdullahi ɗan fojo ya kawo a alfiyatul usul ko wazo hakikatin majazin hal ya um والحق لا فالشهداء لا ترم من لتحمل السهادة تدعي إن شاهد فيه مجاز فصلي أتي ذا أفاني ده حقيقة ده مجاز wato ba zai yiwu ba amma aka ce wannan kaulin ba shine wanda gaggan malikawa suke kai ba gaggan malikawa fahimta su ta dace da ta shi buharin a nan kamar yadda kuma shafi'awa su ma suke kai to فجعلت المرأة تلقي خرسها mace sai ta haɗu tana jefa wato ratayanta tana jefa ah, wa- wato abin da yake kunnanta dan kunnanta yarinta واستخابها tana jefa ratayanta ولم يخص الذهب والفرة من الأرور manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ware zinare ko azurfa ba a cikin kayan cewa ya huliyo kunna wanda huliyo ya hada da zinare da azurfa da wani su ma نعم. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله Ah, رسوله a Anas ya rubuta masa wato a sayyidina Ababa ya ya faɗa masa cewa sayyidina Ababakar Allah ya ƙara da gare shi ya rubuta masa tsarin zakka wadda Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa da ita ومن بلغت صدقته بنت محارم cewa wanda zakkar da ta wajaba a kansa ta zamo bintu maharin ne wato yar mai ciki ce wato wadda an yaye ta an yi ciki da mai binta wannan ce ta wajaba a kanta wato ya zama yana da raƙuma daga 25 zuwa 35 نعم raƙuma 25 su ne ake fitar musu da zakka bintu maharin wanda a nan ba a karɓar namiji sai mace kaɗai a bintu maharin aka ce a karɓa har kuma raƙuma su kai talatin da biyar inda ba saurin talatin da biyar ba zakarsu da yake nan bintu maharin وليست عنده amma zamo bai da bintu maharin ɗin وعنده بنت لبون amma na da bintu labunin فإنها تقبل منه ويؤديه المصدق 20 درهما a to za a karɓa daga gare shi wa yudihil musaddiqu musaddiqu mai karɓar zakar wato shine sa'i ya bashi dinari ishirin نعم ya ba shi dinari ishirin amma akwai ruwayar musaddiku ba da shadda a kan sadin ba نعم wato a- a maimakon a karbi bintu maharin sai a karbi bintu labunin amma shi wanda ya bada bintu labunin a yi masa ciko da dirhami 20 wato a bashi dirhami 20 a mai masa da dirhami 20 aw shataini ko awakai biyu an lam yakun inda hu bintu maqarin a kamar irin wannan malamai da yawa suke cewa daga nan za mu fahimci abin da ake kira tarihul iktisadi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama wa zamanin ba'ari min hulafa'ihin rashidina tsarin yadda tattalin arziki yake tafiya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga aka kwatanta awakai biyu da dirhami 20 ashe kenan a iya cewa a sannan matsakaicin kudin akuya dirhami goma tun daga shi an ce awakai biyu ko a bada awakai biyu ko a bada dirhami ishirin ma'ana suna kusa kenan a kimar su ko ai idan akwai bambanci mai yawa ai ba za a ce a yi wannan ko wannan ba tunda an san za a ce za a yi mai saukin ne sosai sosai ehen shi yasa ashe suna dab da kimar akuyar a sannan tana wajen dirhami goma to in lam yakun inda hu bintu maqarin idan ba shi da bintu maharin ala wajhiha wadda bisa tsarin da aka faralta fa inda hu bin labunin amma kuma ya zama na da ibnu labonin fa inna hu yuqbalu minhu to za a karbi ibnu labonin din daga gare shi wa laysa ma'ahu shay'un amma fa ba wani ciko da za a yi masa ibnu labonin namiji ne bintu labonin ko mace ce a tsarin larabawa a ra- taguwa mace ta ya fi daraja ko ta fi daraja a wajen su fiye da namiji saboda ita ana sa ran kwana kaɗan ne za ta yi ta hayayyafa a samu garke shi ko namiji babban amfaninsa sai dai ɗora kaya amma ba hayayyafa zai yi ba a samu garke to
haddathna muhammadun wato yadda tsarin malikawa yake ya dace da hadisin a wani ɓangaren shine ɓangaren cewa a iya karɓar ibnu labunin a maimakon bintu mahari ba tare da an yi wa shi mai dabbobin mai raƙuman ciko ba amma kuma bai dace da wani ɓangaren na hadisin ba na cewa za a karɓi bintu labunin in ya so a yi ciko su malikawa gaba ɗaya ba su karɓi wannan ɓangaren ba a duk ma hadisan da suka zo la'alla amfani da abin da ake kira saddun zari'a Na.
toshe kafa cewa in aka ce a yi haka to kuma zai bayi zuwa banna daga baya wani mai karɓar ya iya cewa yau kai bintu labo ne ɗin ta kama ai bata kai ai ma ciko ba ko ko ai bata kai wadda za a ce sai ai ma cikon dirhami ishirin ba ko bata kai wadda za a ce za a yi ma cikon awakai biyu ba sai dai a baka ɗaya ya zama abin ya koma ga son zuciya ta da'awar cewa abin bai kai ba ya zama ka ce gaba ɗaya a toshe ko don ka a zo ana ɓanna to
حدثنا محمد حدثنا اسماعيل عن ايوب عن علاء بن ابي رواح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما abdullahi abbasin ya ce allah ƙara yadda a gare su أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم na tabbatar a- ga manzo sallallahu alaihi wasallama da sallah qabla al-khutbati cewa ya yi sallar idi kafin ya hudu ba sallar idi ta bambanta da sallar juma'a sallar juma'a ana fara mata hudu ba ne kafin a yi sallah amma ta ita, ita ta idi sai an fara sallah sannan ake hudu ba sai abdullahi abbasin ya ce ya tabbatar ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yin sallar idi kafin a ce ya yi hudu ba far'a annahu lam yusmi an-nisa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya huduban nan ga maza sai ya ga cewa huduban nan tasa bata kai ga kunnan mata ba tunda su suna ware waje daya fatahunna sai je inda matan nan suke wa ma'ahu bilalun alhali bilalu na tare da shi nashurun sawbahu yana mai bude tufafinsa na shuru saubihi eh, ko na shuru saubahu din na'am ehem
fawa azahunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi matan nan wa amarahunna an yau yatasaddaqna mace cewa su yi sadaka fajalat al-mar'atu tuki sai mace ta haɗu tana ɗaukan abin da ke tare da ita sashi abin da ke tare da ita tana jefawa a tufafin nan da bilalu ya buɗe wa ashara ayyub ila waznihi wa ila halqihi a yugu ya nuni zuwa kunnensa wato mace sai ta cire yarinta ta jefa wata ta cire abin da yake wuyanta wato ratayen da yake wuyanta ta jefa
babu la yuzlo bai na mutafarriqin babin cewa ba daidai bane wajen zakka dabbobin da da daban-daban suke garke daban-daban ne amma don lokacin zuwan mai katsa zakka ya taho a ce bari a haɗa su su koma ɗaya don tsoron abin da za a ɗiba na zakka a ce a tumakai ne ko awakai garke biyu wannan garken guda 60 wannan garken guda 60 in mai karɓar zakka ya zo ya sami nan garken 60 mai zai ɗauka zai ɗau guda ɗaya in ya da wannan ma 60 shi ma zai sake ɗaukar ɗaya to a ce bari a haɗa su koma 120 wanda a 120 ɗin nan dai guda ɗaya ce ta waje ba to an tabbatar an hada ne don a kauce ba da biyu ne zama an ba da ɗaya tak to wannan ba za a yarda ba
wallahi faraku bai na mushtawi haka nan kuma ba daidai ba ne dabbobin da suke a haɗe a ce ba za a raba tsakaninsu don tsoron zuwan mai karɓar zakka kamar misali yana da tumakai da awakai garken tumakai da awakai wanda yake sun kai ɗari biyu da goma a ɗari biyu da goma in sa'i ya zo mai zai karɓa zai karɓi guda uku to da ya hangi zuwan sa'in sai ya raba biyu ya mai da su ɗari da biyar ɗari da biyar sa'in ya zo ko da ɗari da biyar mai zai zai karɓi ɗaya ya zama kenan gaba ɗaya a dabbobin nasa ɗari biyu da goma an karɓi biyu a maimakon uku to shi ma an tabbatar ya raba su din nan ne don gudun abin da za a karɓa na zakka to ba za a yadda ba za a karɓi uku ne lalle a ciki
ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم an ruwaito daga salim da abdullahi bin umara da ya karbo daga bayan sa abdullahi bin umara shi kuma ya karbo da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan Eh, wato yanda aka faɗa a nan buhari bai kawo isnadin wannan hadisin ba ya kawo shi mu'allaki ne amma mu imamu ahmad da abu ya'ala da tirmidhi duk sun kawo hadisin da isnadin sa cikakke
حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سمامه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم Eh, cewa ah, wato Anas bin Malik ya faɗa wa shi Sumamatu wato wanda shi Sumamatu din nan jikan Anas ne Sumamatu din jikan Anas ne to kakan nasa ya faɗa masa cewa sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta wa shi Anas tsarin yanda ake karɓar zakka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ولا يجمع بين متفرقين a cikin tsarin akwai magana cewa idan dabbobi suna ware garkensu daban-daban to ba a ce ba za a haɗa tsakaninsu ba
ولا يفرق بين مجتمعين haka nan kuma idan dabbobi da a haɗa suke ba a ce ba za a raba tsakaninsu ba خشية السرقة saboda tsoron abin da za a riƙa na fuskar zakka مم. باب ما كان من خليلين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية babin abin da ya zo cewa wanda suka haɗa dukiyoyinsu suka haɗa dabbobinsu a sai mai karɓar zakka ya zo ya tadda garke ɗaya alhali na mutum biyu ne to sai ya ɗau zakkar a matsayin ai na mutum ɗaya ne to za su koma wa junansu daidai wa daida مم.
Ah, ma'ana wato idan da a ce wannan yana da ah, tumakai guda hamsin wannan kuma yana da guda ɗari da sa'i mai karɓar zaka sai ya zo sai ya tadda guda ɗari da hamsin نعم me ya waje ba a cikin ɗari da hamsin guda biyu ika da nan aka ɗauki biyun nan sai a duba a gani ko a tawa dai aka ɗauka ta yiwu an ɗauka a ta mai ɗari ne ko an ɗauka a ta mai hamsin sai a kasa kuɗin su gaba ɗaya gida ah, uku نعم shi mai ɗari a ce kashi biyu ne a cikin ukun ya hau kansa مم.
mai hamsin kuma kashi ɗaya ne a cikin ukun ya hau kansa مم.
shine bisauyati نعم da daidaita
وقال طاووس وداوود Dawus ya faɗa da da'u wanda duk wa'annan tabi'ai ne. Dawus ibn Kasal al-Lamani da Dawud ibn Abi Rabah.
إذا علم الخليلان أموالهما Idan su wanda suka haɗa dabbobin nasu dan ai musu kiwo. Kowanne a cikin su ya san iyaka nasa فلا يجمعهما amwaluhuma ba daidai ba ne a ce za a haɗa dabbobin nasu a karɓar musu a karɓi zakka a cikin su kamar da a ce na mutum ɗaya ne abinda za a yi kowanne za a ware a fitar da zakkar a ciki su waɗannan malaman guda biyu daga cikin gangan malaman tabi'ai akan haka suka tafi na'am amma sauran malamai suka ce a ko da su waɗanda suka haɗa dabbobin sun san nasu matuƙar dai sun haɗa to za a ɗauke su a matsayin na mutum ɗaya
wa qala sufyanu sufyanu sauri ya ce la tajibu zakka ba ta waje ba cikin dabbobin da yake haɗawa aka yi ba na mutum ɗaya ba ne hatta yatimma li hadha arba'una shatan sai aƙalla kowanne a cikinsu ya zama ya mallaki nisari wanda ya zama ya mallaki awakai arba'in Wanda wanda aka- ma awakai arba'in amma wanda shi nasa ba su kai nisabi ba to ba wani abu a kansa abinda aka ɗauka na shi mai nisabin ne نعم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم da ab- aba wato wannan abin da shi Sufyan Sauri ya faɗa ya dace da fahimtar Hanafiyawa.
نعم Ha- Hanafiyawa ma akan haka suke, to haka ma Malikawa. Su ma Malikawa suna ganin in aka haɗa dabbobi wanda nasa dabbobin an ware ba su kai nisari ba, ba abin da ya taɓa shi na zakka, ba abin da ya shafe shi ta fuskar zakka. Shi yasa dole mai karɓar zakkar in ya zo a yi masa bayani.
نعم kaga dabbobin nan da kake ganin su ɗari da talatin to ɗari na mutum daban ne talatin na mutum daban shi yasa sannan shi mai karɓar zakar ya zamo ɗaya tak zai karɓa Ah, tunda zai karɓi zakar ɗari ne talatin ba zakka a ciki ba a haɗa ce ai ɗari da talatin biyu ne ke waje ba a ciki ba amma da a ce wannan da ɗari ne wannan da arba'in to zai karɓi biyu kuma sai a kasa sha hudu abin da ya karba din a kasa ɗiba sha hudu mai arba'in ya bada kashi hudu cikin sha hudu mai ɗari ya bada kashi goma cikin sha hudu to haddasana muhammad ibn abdullahi qala haddasani حدثني abi أبي قال حدثني سمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه ana sunu كتب له malik ya faɗa wa su ma matujikansa Mm.
cewa sai na ababakar allah ƙara da gare shi ya rubuta masa tsarin zakka التي فرض رسول الله wanda رسول manzo الله Allah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya tsara وما كان من a قليلين cikin bayanin da aka yana cewa yana a- a- akwai cewa inda aka samu mutum biyu sun haɗa dabbobinsu a sun mai da su matsayin garke ɗaya فإنهما يتراجعان بينهما to بسوية haka za ka ɗau zakka a ciki za su koma wa junansu ne da daidaita
باب زكاة الإبل babin zakar raƙuma
ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو sayyidina هريرة رضي abubakar الله ya عنه faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai zakka a cikin raƙuma haka na Abu Zar haka bar Abu Huraira Allah ya kare da gare su عن النبي صلى الله عليه daga Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا وزائي قال حدثنا ابن شهاب أنا عدي بن يزيد أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل wani رسول الله صلى balarabe الله ya عليه tambayi manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam عن الهجرة daga hijira cewa wato yana so ya tafa da manzo sallallahu alaihi wasallama akan yi alkawari lalle zai zauna a Madina shi ko wannan balaraban ba mutumin Makka bane wanda za a ce hijira ta wajaba a kansu
فقال sai manzan Allah ya ce da shi wai haka a'a inna shana shadidun ka gane lamarin hijiran nan magana ce babba ba magana ce ta wasa ba kakka ce za ka yi alkawari za ka yi tafa a kan hijiran nan ka zo kuma ka zauna a madina ka ji kai zaman bai ma daidai ba ka ce za ka bar madina in kai haka ka yi babban zunubi wajen allah wannan yake nuna mana idan bawa ya caffa akan wani aiki na alheri yawa Allah alkawari to magana ce wadda take babba lalle ne ya cika wa aku bi ahadillahi idza ahadtum wala tanquru laymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila na'am hal laka min ibalin tu'addi za sadaqata ha kana da raƙuma da yake zakata wajaba a cikin su qala na'am Ah, sai mai balaraban nan ya ce kwarai ina da raƙuman da zakata wajaba a cikinsu Mm. kala sai manzon Allah ya ce da shi fa amal min wara'il bihari ka je duk inda kake kai aikin da yake gabanka ko da tsakaninka da madina akwai koguna duk nisan da yake tsakaninka da madina ka je ka zauna a inda za ka yi sana'arka ko abin da ka saba yi ka ci gaba da yi shine ma'anar wannan fa amal min wara'il bihari na fa inna allaha lan yatara min amalika shay'an ubangiji ba zai toye ba komai ba daga aikinka mutum ko a ina yake amma ya zama Allah ya dosa da aikinsa to ai zai samu matsayi kamar wanda yake a wajen da ake ganin ai madaukaki ne ko mafifici ne ko da dai an samu wani bambanci a wajen dangane da ninka ladan amma wato ba za a sa a ce shi inda yake ai ba a san da shi ba a ai a duk inda bawa yake aiki na kirki ana sane da shi ya nazi da muna dula wa da yau rasula wa la tudulu amalakum آه، ولن يتركم أعمالكم مم.
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم و- ولا يسألكم أعمالكم إن يسألكم فيكم تفعلوا ويريد رجعانكم
babu man balagar inda wasu sadaqatu binti maharin wa laysa indahu babu wanda abin da zai bayar a wajen zakka ya kai a ce ya ba da bintu mahari yar mai ciki wato da uwarta ta yaye ta har ta yi ciki da sakuwarta amma sai zamo bai da bintu maharin to ya za a yi حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له na sun na bakar ya rubuta wa anas فريضة الصدقة tsarin zakka التي أمر الله رسوله صلى الله عليه wanda وسلم Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da karbatta da Allah yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha مم. من بلغ عنده من الإبل صدقة الجزاءة wanda zakka ta kai jaza'a a kansa a cikin raƙuma wato jaza'a ita ce wadda ta cika shekara hudu Mm.
kaguwa da ta cika shekara hudu ta shiga cikin ta biyar ta shiga sosai ko a cikin ta biyar din
وليس عنده جزاءة amma zama ba shi da jaz'ar alhali bai da jaz'ar وعنده حقة yana da hikka ita ce wato wadda yake ta cika shekara uku ta shiga cikin ta hudu فإنها تقبل منه الحقة to za a karbi hikkar daga gare shi ويجعل ويجعل معها شاتين zai hada da awakai biyu إن استيسرت له idan awakan biyu sun sauƙaƙa a gare shi
أو 20 درهما ko ya ba da dirhami ishirin
ومن بلغ عنده صدقة الحقة a wanda zakka ta kai a ce ya ba da hikka فليس عنده abin da zai bayar zakka ya zamo hikka ake nema مم.
sai zamo shi dinnan bai da hikka وعنده الجزاءة amma yana da jaz'a wadda jaz'a gaba take da hikka ta girmi jaz'a ta hir- ta girmi hikka da shekara guda in an ce hikka matsalan wadda yake ta kai kamar wata arba'in da biyu مم.
to ita jaz'a ana bukatar a ce ta kai kamar wata hamsin da biyar مم.
na ko ham- ah, wato hamsin da uku haka zuwa da hudu haka مم.
a ce ta haura wa- ah, watanni arba'in da takwas مم.
watanni 48 shekara hudu kenan to مم.
ana bukata a ce ta shiga cikin shekara ta hudu shiga wadda take a fili نعم akalla a samu wata biyar ko wata shida
فإنها تقبل منه الجزاءة to za ka fi jaz'ar daga gare shi ويؤتيه المتصدق 20 in درهما ya so shi mai karɓar zakar ya bashi dirhami 20 أو شاتين ko ya bashi awakai biyu ومن بلغ عنده صدقة الحقة wanda za- abin da ya waje ba a kansa na zakka ya zamo hikka ce وليس عنده إلا بنت amma لبون zamo bai da komai sai bintu labuni wanda bintu labunin ba ta kai ita hikka ba فإنها تقبل منه بنت لبون za ka fi bintu labunin din daga gare shi ويؤتي شاتين أو عشرين درهما amma ya hada da awakai biyu ko ya hada da dirhami ishirin
ومن بلغ صدقته بنت لبون wanda zakar da ta wajaba a kansa ya zama bintu labunin ce وعنده حقة amma yana da hika hika wadda gaba take da bintu labunin فإنها تقبل منه الحقة za ka bi hikar tasa ويؤتيه المصدق mai عشرين karɓar zakar درهما ya bashi dirhami ishirin أو شاتين ko awakai biyu ومن بلغ صدقته wanda بالقبول zakarsa ta kai bintu labo ne وليس عنده ya zama ba shi da bintu labo ne وعنده بنت amma yana da مخالف bintu maharin فإنها تقبل من za a بنت karɓi bintu مخالف maharin din daga gare shi ويعطيه معها 20 درهما amma sai ya hada da dirhami ishirin ko awakai biyu wato kowace dai ana ɗorawa ne da awakai biyu ko dirhami ishirin نعم باب زكاة الغنم babin zakkar tumakai ko awakai ya siffar tsarin zakkar tumakai ko awakai yake
حدثنا محمد بن عبد الله بن المسنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب a wannan isnadin kaga an faɗi sunan mahaifin su mamuru نعم a da ba ana ta faɗarsa su mamatu su mamatu to shi mahaifin nasa sunansa abdullahi نعم abdullahi din shine dan anas ibn malik Na'am.
wanda anas ibn malik yana da yaya wanda ya haifa sun haura ɗari نعم eh kuma da yawa a cikin su duk sun rayu a cikin su akwai wanda suka mutu amma akwai da yawa wanda yake sun rayu ya za yan anas suna da yawa eh ina ma za a samu masu kula da ilimin hadisi su fitar mana a cikin ƴaƴan anas din nan a ƴaƴan anas din nan da ake faɗa yawan su نعم guda nawa ne ake gani a isnadan hadisi نعم misali a haɗa irin su kutubu sitatu sai musnadu ahmad نعم da makamantansu eh, ko da basani dan nan guda takwas a haɗa a ga littattafa- littattafan nan gaba ɗaya ƴaƴan anas da suka zo a ciki sun kai nawa نعم Eh, wanda wato ƴaƴan anas wanda suka yi ruwaya sun kai guda nawa نعم to a to a sayyidina ababakar Allah ya kare da gare shi ya rubuta masa wannan takaddar لما وجهه إلى البحرين yayin da shi sayyidina abubakar ya aiki anas zuwa baharai بسم الله yana الرحمن matsayin الرحيم gwamna wanda shine mai kula da komai cikin abin da zai kula akwai maganar zaka bismillahir rahmanir rahim هذه فريضة الصدقة wannan shine tsarin zaka التي فرض رسول الله صلى الله عليه wanda وسلم manzo Allah على sallallahu alaihi wasallam المسلمين ya tsara akan musulmi والتي أمر الله بها رسوله wadda Allah ya umarci manzansa da ita ومن سئلها من المسلمين على وجهها wanda aka ce ya ba da zakka a cikin musulmi bisa wannan tsarin da aka ambata an ce ya bayar ba bisa an zalunce shi ba a'a an bi tsarin da Allah ya ce abu wajen karɓarta فليؤدها wajibi ne akan sai bayar نعم ومن سئل فوقها amma wanda aka ce za a ɗora masa fiye da abin da Allah ya ce ya bayar فلا يؤدي kai ya ce zai bayar kai ya je ya bayar cutarsa ake so a yi
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاتون akuya ce ke wajaba fi a cikin hudu minal ibili daga raguma fa maduna a cikin 24 daga raguma ko abin da yake kasa da 24 نعم raguma in dai ba su haura 24 ba to zakarsu ba a cikin raguma ake fitarwa ba ana fitarwa ne a cikin awakai ko tumakai
نعم to إذا بلغ خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخارج wato wanda kuma ka'idar shine a duk biyar ana ba da akuya daya ko Na'am.
tinkiya daya نعم a raƙuma biyar sai a bada akuya ɗaya raƙuma goma daga biyar har zuwa tara ana bada ɗaya daga goma zuwa sha hudu ana bada biyu daga sha biyar zuwa sha tara ana bada uku daga ishirin zuwa ishirin da hudu ana bada hudu نعم to idan suka kai raƙuma suka kai ishirin da biyar haƙi zuwa su kai talatin da biyar ففيها بنت مخارج za a bada da halin ne mace mace ba namiji ba ba za a karɓi namiji ba فإذا بلغ ستا وثلاثين daga nan idan raƙuma suka haura suka kai sittin ɗam talatin da shida إلى خمس وأربعين har su kai arba'in da biyar ففيها بنت لبون domin lamunin ake karba a ciki ta mace فإذا بلغ ستا idan وأربعين suka kai arba'in da shida إلى ستين daga nan har su kai sittin ففيها إكة reka ake bayarwa عروبة الجمل wadda ta isa namiji ya barbare ta taguwar da yake ta isa namijin raƙumi a ce ya bir- ya barbare ta
فإذا بلغت واحدة وستين idan raƙuma suka kai sittin da ɗaya إلى خمس har وسبعين idan su kai saba'in da biyar ففيها to جزعة jaza'a ce take wajaba a ciki fa iza balagar ya ni sittin wa saba'ina idan raƙuma suka kai saba'in da shida ila har tis'ina zuwa suka yi tis'in da fiha binta labunin bin tulabunin biyu ake bayarwa a nan fa iza balagar ihda wa tis'ina idan suka kai tis'in da biyu raƙum da ɗaya raƙuma suka kai tis'in da ɗaya ila 20 wa mi'atin har zuwa suka kai ɗari da ishirin da fiha hinkatani sheka biyu ake bayarwa a nan da ruqatal jamali wanda sun isa namiji ya barbare su namijin raƙumi ya barbare su fa iza zada ala 20 wa mi'atin idan raƙuma suka haura ɗari da ishirin da fi kulli 40 bintu labunin tsarin zakarsu a gudu arba'in za a ba da bintu labunin ne da fi kulli 50 a hinkatun duka hamsin kuma a ba da hika a da hamsin a ba da hika shi yasa a ɗari da talatin na'am an samu arba'in arba'in biyu ga hamsin shi yasa za a ba da bintu labunin biyu hika ɗaya a ɗari da arba'in ko an samu hamsin hamsin biyu ga arba'in za a ba da hika biyu bintu labunin ɗaya a ɗari da hamsin hamsin hamsin uku kenan bin ɗaya hikoki uku na'am ɗari da sittin arba'in arba'in hudu kenan Mm.
ya zama bintu labunin hudu Mm.
a ɗari da saba'in hamsin ɗaya Mm.
arba'in arba'in uku na'am shi yasa za a ba da hinka ɗaya bintu labunin uku na'am ɗari da tamanin hamsin biyu arba'in biyu Mm.
shi yasa za a ba da hikoki biyu bintu labunin biyu Mm.
ɗari da tas'in an samu hamsin hamsin uku arba'in ɗaya Mm.
ya zama hikoki uku bintu labunin ɗaya na'am a ɗari biyu kuwa Mm.
to a nan an ba da zaɓi ga shi mai karɓar zaka Mm.
in dai kowanne a ciki akwai wajen mai dabbobi Na'am.
ko dai ya dubi cewa ɗari biyu abinda take nufi arba'in arba'in biyar sai ya karɓi bintu labunin biyar ko kuma ya dubi cewa ai a ɗari biyu hamsin hamsin hudu ce sai ya karɓi hikoki hudu Na'am.
wajen malikawa ke cewa in wujida aw fukida wa ta'ayyana ahaduhuma munfarida Na'am.
in ya zama shi mai dabbobin yana da duk iri biyu Mm.
yana da hikokin yana da be- banatu labo ne ko kuma ya zama duk bai da su nemowa zai to shi mai karar da kai shi zai faɗa masa ga irin wanda nake so shi zaka nemo mu Na'am.
tunda sai nemowa zaka Mm.
amma in ya zama shi mai dabbobi hikokin ne da shi bai da bintu labunin to mai karɓar zaka wajibi ya haƙura ya karɓi hikokin Na'am.
ko kuma ya zama mai karɓa mai dabbobin nan mai raƙuman nan yana da banatu labunin ne bai da hikokin to shi mai karɓar zaka wajibi ne ya haƙura da banatu labunin ne kai ce zai ɗora masa dole sai ka je ni ka nomo mun hikokin shine wata ayyana ahaduhuma mun farida Na'am.
to ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل wanda bai da raƙuma sai guda hudu kacal iyaka raƙumansa hudu ne ba su kai biyar ba فليس فيها صدقة ba to ba zaka a cikin wannan raƙuman guda hudu إلا أن يشاء ربها sai idan mai ita ya ga dama zai kyauta wannan kamar kyauta ce ya yi ko sadaka ba zakka ba نعم فإذا بلغ خمسا من الإبل idan raƙuman nasa suka kai guda biyar ففيها شاة zai ba da akuya ɗaya ne ita ce zakkar وفي صدقة الغنم dangane da zakkar dabbobi tumakai ko awakai في صائمتها wanda suke kiwo kuwa ba wanda kenan aka cirke ba Eh, malamai da yawa sun yi amfani da wannan bako نعم suka ce dabbobin da yake cirke su ake ana kawo musu abinci ba zaka a cikinsu amma wajen malikawa suka ce a yi wanda ma suke kiwon an ce da zaka to ballantana wanda aka cirke ai wanda aka cirke ma ai sun fi daraja نعم Eh, sun fi wanda suke kiwon yasa ai kana ma kenan a ce a fitar musu da zaka نعم to إذا كان أربعين a idan tumakan nan ko awakan nan suka kai arba'in إلى عشرين ومئة a haɗin zuwa su kai ɗari da ishirin to ana ba da akuya ɗaya a matsayin zakarsu
فإذا زاد على عشرين ومئة idan tumakan nan ko awakan nan suka haura ɗari da ishirin suka kai ɗari da ishirin da ɗaya إلى مئتين daga na su kai ɗari biyu to شاتان zakarsu za a ba da awakai biyu ne فإذا زاد على مئتين إلى ثلاث idan مئة awakan nan ko tumakan nan suka haura ɗari biyu ko da da guda ɗaya ne suka kai ɗari biyu da ɗaya to za a biya za a ba da awakai uku a sannan a cikinsu har su kai ɗari uku
fa idza zada ala salati in ta mi'atin haura ɗari uku fa fi kulli mi'atin to shatu tsarin zakar duk ɗari sai a bada akuya shi yasa ɗari hudu za a bada awakai hudu a ɗari biyar awakai biyar a awakai ɗari shida zakarsu za a bada awakai shida awakai dubu za a bada guda goma fa idza kana sa'imatu rajulin naqisatan min min 40 shatan wahidatan idan ya zama a awakan mutum sun rage ɗaya tak ba su ƙarasa arba'in ba talatin da tara ne kawai da shi laysa fiha sadaqatu to ba zakka a ciki illa in sha rabbuha sai idan mai awakan nan ya ga dama bara ya bayar
wa fi rakatul hul ushri a ana ba da rubu'in ushiri a cikin azurfa azurfa da katta a kasa arba'in a ba da kashi ɗaya ko a Hmm.
kashi ɗari a ba da kashi biyu da rabi kashi biyu da rabi a cikin ɗari
fa in lam takun illa 90 wa mi'atan idan shi mai azurfan nan abin da yake da shi na azurfan dirhami 190 ne ba su kai 200 ba wa laysa fiha to shay'un ba zakka da ta wajaba a cikin azurfan nan tasa inda ba ta karasa ba illa in sha sai rabbuha ko idan shi mai dina dirhaman nan mai azurfan nan da ba ta kai dirhami 200 ba ya ga bara ya bada ya baya to wannan kuma in ya ga da ya bayar shi kenan ya kyautata na'am ya kyautata amma dai ba zakka ce wadda ta wajaba a kansa ba na'am da yalan da zai da babu layu hazin da kare wato